الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المصلون فسوف نعيش اليوم مع الخطبة السادسة والعشرين في هذا المسجد المبارك وسوف نعود فيها للحديث عن التوحيد وأثره في حياة المسلم وقد تحدثنا عن معنى التوحيد ومكانته في الإسلام وفضيلته وما يكفر من الظلم وتحدثنا عن بعض من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عن التوحيد وإخلاص العبادة لله لا يتم إلا ببيان الشرك وأثره على المسلم أو على الإنسان فالشرك أيها المسلم أيها المصور هو أعظم آفات وأقدم القبائل وأكبر الكبائر الشرك أيها الإخوة المصلون أكبر الكبائر إذ إن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن يشرك به ولا يغفر لمن أشرك به قال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام يستعينون بالله من الشرك ويخافون ويدعون الله تبارك وتعالى أن يجنبهم وذريتهم من شرها والوقوع منها وهذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات يدعو الله عز وجل قائلا وأراد الله سبحانه وتعالى هذا النص من الدعاء في قرآنه العظيم حيث يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم وفي الحديث الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار والشرك أيها الإخوة المصلون على نوعان نوع يخلد صاحبه في النار ونوع يعده العلماء من أكبر الكبائر ألا وهو الشرك الأصغر أما النوع الأول وهو الشرك الأكبر وهو أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله عز وجل أو تخافه أو تخشاه أو ترجوه كما ترجو الله تبارك وتعالى أو تحب ندا وتعظمه كما تحب الله تبارك وتعالى وتعظمه يا مسلمين muna kuma ta ashirin da shirin muna tattaunawa a kan tauhid da tasirin shi a kan rayuwar musulmi muka jingine don tattaunawa a cikin rubutuwa mun dawo da ci gaba da magana a kan tauhidi amma magana a kan tauhidi ba ba ta cika ba har sai an yi bayani a kan shirka da tasirinta a kan rayuwar mai yinta wannan mutumin kuwa ne ita shirka mafi muni ce cikin zunubai ita ce mafi sharri cikin sabon da ake ma'amma da wasu shi ne zai kwaya ɗaya da Allah ya yi alkawari baya gafarta wanda ya aikata shi in dai mutum ya mutu yana shirka har abadan abada wannan mutum Allah ba ko sarki ba zai gafarta mishi ba inna ma la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha annabawa da suka gabace saboda kasancewar shirka tsohon zunubi da ƙaddar zurfi suna addu'a suna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare su afkawa cikin shirka suna roƙon Allah ya tsare zuriyarsu ga annabi Ibrahim alaihi salam shine wanda Allah ya tabbatar da cewa a karan kansa addu'a ce kuma qanitan mai tabbatuwa ne mai tsayuwa ga Allah madaukakin sarki hanifan mai kauce da kowane irin addini ne ba musulunci ba Allah ya ce wannan yau min al-mushriki baya cikin mushrikai amma da dan sai ana hannu yana roƙon Allah na roƙi sarki lokacin da yake wa gari maka addu'a yana cewa ka sanya wannan gari ya zama mai albarka mai aminci rabbi da al'adar da aminan sai ce wa junubi Allah ka tsayar da ni ka kare ni wa junubi wa baniya da kuma ƴaƴana zuriyata na abu da shaitan Allah ka sa da ni da zuriyata kama zamanto masu bautar ɗaguti masu bautar shaitan bautar ɗagutu da bautar shaitanu an daɗe ana yin ta sai ce rabbi inna kunna adlan da kathira min an-nas lalle wannan sun fatar da mutane masu yawa tun a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam sai ce fa man tabi'ani fa innahu minni wanda ya karanta wata ya fi kira na wannan cikin al'umma na Ibrahim ko cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi karantarwa ta addinin musulunci wanda Allah ya aiko annabawa da ita wannan shi ke tare da annabawa fa inna huwayni wa man asani wanda ya saba mini fa inna da ghafurur rahim duk da haka bai yake zama da sai shi Allah kai ne gafara ne Allah kai ne rahama amma Allah ne yake gafara ne da rahama ya tabbatar da cewa duk wanda yana cin kayan Allah ko wani sarki wannan mutumin ba zai samu gafara Allah Allah ka tsare da shirka ita wannan shirka kashi ne ce da kuma musulmi kashi na farko ita ce nau'in da duk wanda ya mutu yana yin har abada sun yi sallama da Allah shi ne ka zama to kana bauta wani irin yadda ake bauta wa Allah ko kana kwaɗayi abu wani irin abin da ake kwaɗayi a wajen Allah ko soyayyar da kake ma wani ta zama turkiyar da soyayyar da ake ma Allah ko ka girmama mutum ka kambama shi ka ga kimar shi irin yadda ake kambama Allah ake girmama Allah ake da shi ma Allah wanda duk yayi wannan tabbas bai da aljanna bai da rahama wannan Allah nau'i da ke shi wanda bai kai wannan tasiri ba amma duk da haka malamai suka ce duk zulumin da za ka kawo a duniya ya fi shi girma shi ne wanda man Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa akhwatu ma akhwatu alaikum ashirku al-asfar mafi munin abin da nake ji ku tsoro a bayana ita ce ashirku al-asfar yar karamar shirka aka tambaya me ce ce yar karamar shirka ya ce ka riya ita ce riya kai aiki da mutane su gani kai aiki da mutane su yaba ka yi aiki don yan miliya su kura ka yi aiki dan a ce wani yana yi ka yi aiki dan a bada labarin ka manzon Allah ce wannan shine abin da na kowanne ya ce muku tsoro wasu kuma zamanin da media ta mai da duk wani mai da za su ce wani da kai da ikhlasi in ba Allah madaukakin sarki ya ba shi gudunmawa ba duk yadda ka kai da kokari wata kai wani can daga gefe da wata duniya zai yi aiki zai yada kuma za ka ji daɗi in ba ka yi sa ba zai sauka maka aiki manzo Allah ya san da labarin abin da zai zo har zuwa alƙiyama yasa yake cewa akhwafu ma akhwafu alaikum ashirru asr dan haka duk wanda zai yi ba duk wanda zai kwarai duk wanda zai yi addu'a duk wanda yake da bukata duk wanda zai girmama wani to ya zama ko Allah ba da kudin sarki ne ya cancanta da ba kowa za ka ga girmansa ka ga martabar shi ka kambama shi ka roƙe shi ya zama ko kana ƙaunar shi ba za ka tsallaka dokar shi ba lalle ya zama ko Allah ba da kudin sarki ne sai mutum ya yi wannan ya tsallake shirka in za ka kwasa wani cikin waɗannan abubuwan har da yanzu kana cikin wanda suke da ƙalubalen samun aljanna haka duk abin da za ka yi ka yi tsanani ka dama wannan mutane suna ganin ka ko ba sa ganin ka mutane ka burge su ko ba ka burge su ba za a dora ko ba za a dora ba ka zama to cewa kai ne dan Allah madaukakin sarki dan Allah ya ba ka daya Allahumma hafiz ila al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa kadhib ila al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بين الله تبارك وتعالى السبل المتخذة من الشيطان اللعين الذي اتخذها سبلا ليضل بها عباده قال الله تبارك وتعالى لما أخبر عن الشرك ومآله قال أقبها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال الشيطان يبين السحر التي يضل بها عباده قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من السبل المنتخبة من الشيطان العين أنه يضل عباد الله حيث قال ولأضلنهم وما معنى لأضلنهم أي ليضلهم عن السبيل المستقيم وعن الصراط المستقيم ولا يضلهم عن السنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيضلهم عن سنن الأنبياء والمرسلين ولأضلنهم ولأمنينهم أي لأسومنهم لألعننهم لا يتوبون إلى الله وأسوف لهم الحياة يرون أن الحياة كثيرة أو الحياة مديدة ولأزينن لهم طول الأمل ولأزينن لهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يشقون آذان الأنعام يجعلونها علامة للشرك السائرة منها والبحيرة قال الله تبارك وتعالى ما جعل الله للبحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا عامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولأمرنهم فليبتئن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال بعض العلماء الله هنا دين الله تبارك وتعالى ولا أجعلنهم يغيرون دين الله تبارك وتعالى وفي رواية أو في قول للعلماء ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله الخلق الظاهري منها الوجه والنفس والتفريج بالوجه قال عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والناقصة والمتنمصة والمتفرجات بالعسر المتغيرات لخلق الله يا أخوة المسلمين هل يريد الشيطان يا أخوة المسلمين su ne Allah ya faɗa a bayan ya yi alƙawari baya ya faɗa wani shirka da shi ke ɗan ya rantse cewa sai ya fatar da duniya ya zai fatar da duniya ya ɗauke su daga kan kwarin annabawa ya ɗauke su daga kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su daga hanya ta tauci duk wanda ke ɗan ya yi nasarar ɗauke shi daga hanya ta tauci wannan mutum ya bata ya zama ɗan ƙungiyar shi ba. Mataki na biyu wala umarniyar nan zan sa mutane su zama ko masu dogon guri su ga rayuwa tana da tsawo tana da faɗi ba za ta kare da wuri ba zan yi zan yi zan yi kaza saura kaza zan yi kaza saura kaza waɗannan gurin mutane ba za su kare ba har sai da lokaci ya kare zan sa ba za su tuba ba saboda suna kallon rayuwa da tsawo ɗan sha takwas yana ganin masu duniya ba ɗan ashirin yana ganin fara ba dan arba'in yanzu ya fara ke ya aure dan hamsin yanzu yake ganin duniya ta bude ka dan garo ritaya kana ganin yanzu ne za ka fara rayuwa ya za a yi contract ya za a nemi sana'a ya za a kama kaza kowa shi nan ya yi alƙawari sai ya yi a wasu lokaci in an je ba ruwa wuri mutane ba sa duba su al'amma ba sa tuna cewa rayuwa tana da ƙanƙanta ba sa tuna cewa ajali da zuwa kowane lokaci wannan kuma ne yana wada amara an fada yubatti kunna ala yace nayi alƙawari zan ba su dinga tsada kullum da gobe suna alama wanda ake ba wa musulmi ko ana ba wa gumaka wanda a jahiliya sai kira wasu sai su wahira wasu sai su sosina wasu sai su ha wasu sai su ga su da suna da yawa na cikin mushrikai waɗannan alama ce ta shirka mushrikai yayi alƙawari sai wannan ta faru ya so sake cewa idan ƙarshen al'amarin ya zo wani amur na fara yi zai yi wani al'amma zan musu umarni sai sun jirkita halittar Allah mara wani sarki jirkita halittar Allah mara wani sarki Allah ya ji kan bata bata abin da ya bayyana a gare su menene jirkita halitta sai suka ce za su jirkita addinin Allah ana kan musulunci za a dawo kan shi shi abin da ya bayyana a gare su amma wanda yake rayuwa a yanzu jirgin halittar Allah a lokacin sarki a fili take ba ta da tawuni tun a zamanin manzon Allah an samu wanda suka fara cututawa Abdullah dan Mas'ud ya bada labarin su cikin hadisi sune waɗanda suke yin shawa zane da ya wasu da suke ko ɗan gambe ko ɗan gwal irin wannan zanen da aka yi cikin hannu ko kirji ko baya wani wajen tattawa wani wajen tsufu wani wajen mulkinsa wani wajen ayyukan da yake wannan abin shi ne ake kira alwashi wanda Allah ya ce Allah zire wa wanda ya yi wannan alama a cikin shi wanda ya ce wanda mutane wannan alama Allah zire musu albarka mata da Allah ba ɗaya da sarki ya yi su a sirfar da yake so da ya mutu sai suka yi suna da alama ya shi ta aske gashi gira kuma sai su ja nasu da jagira su yi shi yadda suke so su gyara yadda su so abin da ya kira annansu Maza Allah ya ce Allah zire wa wacce take cire giranta da wanda take zuwa a cikin wanda ya Allah zai yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ta fadi zai jama'a da matar da take buɗe hakuri da sai zuciya ta fito dan ta wani ta kara ta sai ce wannan ma Allah zai yi masa albarka su ne masu sanya hadda amma ba amma da yake bibiyar zamani har sanya hadda Allah ba zai zuci da ba addini take ana da kungiya shahararriya ta hadda mutane sai da zuwa zai yi musu albarka sune suke ce musu LGBT ko LGBT lesbian gay bisexual transgender ɗan lesbian sun shafi da alamar mu'amala ce tsakanin mutum da mutum ko namiji da mace ita ce suna da Allah ya halittu
sun canja ba su kan wannan siffar canja halitta ce ta Allah maka wa cikin sarki shi ɗan ya yi alƙawari su zai sa mutane su zama da ɗan kunge shi haka ɗan homo su ne ake su ma suna canja halitta Allah maka wa cikin sarki ne ƙato da ƙato suna biyan sha'awa kamar yadda dabbobi su hatta a cikin dabbobi wanda Allah ya haramta a cikin wasu al'ada ta wannan su ne alal zilalu su suke da wani al'ada wannan ce ta halitta ce ta amma sai masu neman mutane ta hanyoyin guda biyu mai seksuwa ko ne mata da za su ko a nemi su ta gaba a nemi su ta baya ko na mutum da zai da yake uwarsa maza ya da yake uwarsa mata kuma a nemi shi dukkan su suna da ƙungiyar shahararren guda sai kuma dukkan su suna da ƙungiyar su transgender wanda ake canza halittar su daga wani nau'i su kuma wani namiji a nuna shi halittar mata ko mace a nuna shi halittar namiji wannan alƙawari ne da shi da yake shi zai halittar da al'umma wala amurannan fala yughayyiru la khalqalla wa man yattakhidhu shaytana waliya min dunillah faqad khasira khusrana mubina lalle zuwa da ya yi shaytan a matsayin mace sun al'amarin shi wa Allah wannan mutumin yayi asara asara mubayyana Allah ka tsaya da mutumin shi Allah ka tsare mu daga garin farki kenan Allah ka tabbatar da mu a kan kyakkyawan hadirinka ka tabbatar da mu a kan tauhidi ka tabbatar da mu a kan ikhlasi Allah ka nisantar da mu daga shirka ka nisantar da zuriyar mu daga shirka Allah ka tsare mana imanin mu ka raya mu muna musulmi ka kashe mu muna musulmi Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghfarta ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عليك بالحوائج الدنيا والاخره لك فيها رجل ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله أمركم بشيء ابتدأه بنفسه وثناه بملائكته وثلثه بمن قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم بوصية الله عز وجل حيث قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله